وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa shi wannan masallaci namu mai tarin albarka masallacin da ke daura da gidan sanata muhammad dan juma goje da ke wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gobe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin na qada'ul musalli littafin babban malami a sheik al'allama al-hafiz muhammad sadiq al-mishawi rahimahullahu ta'ala wanda muke karantawa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yinin laraba wanda hakan ya yi daidai da 23 ga watan 11 musulunci wata na zulgida yau hijira da shekara 1446 daidai da 21 ga watan biyar na shekarar miladiya 2025 idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata malai na mana karatu cikin kusakurai da suke faruwa cikin sallar jana'iza a kaɗa'uhun fi salatar jana'iza ko fi salatar jana'iza kusakurai da ake samu wajen gabatar da sallan gawa mun karanta kuskuri na ɗaya na biyu na uku har na hudu ma mun siya ƙarshen kuskure mai namba na hudu yau za mu tashi kuskure mai namba na biyar a fejin littafi na ɗari da arba'in da shida ɗari da arba'in da shida a wannan kuma shi ne darasinmu na 59 a wannan littafi ya sha shi ne darasin mai namba na 59 kuskure mai namba na biyar daga cikin kusakuran da ake samu yayin gabatar da sallar jana'iza malai ce a jihar mai takbir warrafa ula'aidi inda kullu takbira kuskure mai lamba na biyar shine aljahar bit takbir bayyana kabbara warrafa'ul aidi inda kullu takbirati da daga hannu ko hannuwa yayin kowane kabbara din ana ganewa to wannan shi ma kuskure ne bayyana kabbarar da kuma daga hannu a kowace kabbara a sallar jana'iza mi hakan ba daidai ba ne abin da ya inganta shi ne daga hannu a kabbaran farko amma sauran kabbara ta biyu ta uku ta hudu ba daga hannu kuma ba a bayyana kabbara da sai dai mutum ya yi ta a surunsa an fahimta liman ne kadai aka ba shi dama ya bayyana domin na bayan sai ji ya fita daga wannan kabbar ya shiga wacce amma kai ma mun ba baka dama ka bayyana amma jama'a da yawa ne daga hannu za ka wani kowace kabbara iya daga hannu har a yi sallama kuma iya faɗin kabbaran da ƙarfi wannan ba haka aka koyar a shari'a ba sai ma da yake cewa min aka ɗa'ihim fi salatul janaza aljiharu bin takbir daga cikin kuskuren da wa'ansu daga cikin masallata suke aikatawa shine bayyana kowace kabbara ta sallan gawa waƙar ta kalamna an zalika aka ba alkiyam waƙar takallamna an zalika malai ce tirimin yi magana game da wannan bayyana kabarbari ɗin fi aka ba'il ƙiyam a cikin kusakurai da ake samu wajen tsayuwa wandur ka koma bayan ka duba za a gani wa amma rafa ul'aidi amma ɗaga hannaye yayin kabarbarin sallar jana'iza ɗaga hannu fi kulli takabiratin a ɗaga hannu a yayin kowace kabbara ta sallar jana'iza فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه إلا في تكبيرة الأولى مالك يتوى ingantacciyar magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine baya daga hannu a sallar jana'iza shi a kabbaran farko kabbaran farko ana daga hannaye Allahu akbar kuma su kalli alqibla kuma a haɗe haka a miƙe su tafukan su kalli alqibla haka ba kai ba fasu ake ba ana gane ko ba kuma a dunkula ake daga su ba a meke kuma kabbara wannan kowace sallah haka ake sallan farilla sallan nafila sallan jana'iza duk haka ake a miƙar da su kuma su kalli alƙibla a haka ana fahimta to wannan shine da malai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya inganta a kabbaran farko a sallan jana'iza iya daga hannayensa haka ko daidai kafadunsa ko daidai kunnuwansa an fahimta nan sai malik ke cewa a wannan abin da ya tabbata daga manzon Allah kenan daga hannuwan yayi kabbaran farko fa an ibn abbas malik ce daga sahabi abdullahi dan abbas Allah ya kare da shi ko kuma radiyallahu anhu ma Allah ya kare da shi domin shi abdullahi dan abbas da shi da babansa duk sahabbai ne kamar abdullahi dan umar da shi da babansa shi ma duk sahabbai ne kamar abdullahi dan mas'ud da shi da babansa duk sahabbai ne kamar abdullahi bin amur bin al'as da shi da babansa duk sahabbai ne kamar jubair bin al'awam shi ma da shi da babansa duk sahabbai ne kuma abdullahi kai abdullahi da babansa zubair bin al'awam duk sahabbai ne ana fahimta ya san ga gance radiyallahu anhu ma to da shi marawacin hadisin da babansa duk sahabbai ne Allah ya kare da su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabin rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kana yarfa an kana yarfa aidaihi aljanaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daga hannayensa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daga hannayensa ala aljanazati ala janazati ala aljanaza iya daga hannayensa yayin sallar janaiza amma fi awwali takbira a kabbaran farko sun malaye kudu sannan ba zai ƙara dawa ana gane ku idan ya daga a kabbaran farko shikenan baya ƙara dawowa ya daga hannu a wata kabbaran in ba ta farko in ji wa in ji abdullahi dan abbas iya cikin sahabbai waɗanda suke kwaikwayon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam masu rukon abin da ya zo da gare shi akwai hadisi ya inganta ga abu da ambacinsu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga hannunsa ya inganta a yayin kabbaran farko in yi daga a kabbaran farko shi kenan kabbara ta biyu ta uku ta hudu baya daga kuma kabbara ba a bayyana ana jigo sai malik ke cewa alabun hazam ibn hazam yake cewa wa amma rafa'ul aidi amma daga hannaye yayin kabarbarin sallar jana'iza fa innahum lam ya'ti an nabi sallallahu alaihi wasallam mali shi hakan bai zo daga manzon Allah annahu rafa'a fi shay'in min at-takbirat al-janaza illa fi awwal takbiratin faqat ibn hazam yake cewa ba a samu ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya daga hannayensa yayin kabarbarin sallar jana'iza sai dai a kabbaran farko kadai an bai bijan nan fala ya juzu fi ilu zalika tunda mun fahimci haka inji malam to aikata hai bai halatta daga hannaye bayan an daga a kabbaran farko yace bai halatta li'annahu amalun fi salati lam ya'ti bihi nassu domin aiki ne ake a cikin sallah wanda nassi bai gabace shi ba ba na aiki ake ba nasi duk kuma aikin da ake ba nasi kuma aka bayi gurbin zama cikin addini yi ne ke ɗaukar sunan bidiya duk aikin da za ka yi ba nasi kuma ka ƙaƙa ba ka ce addini ne to iya cikin sunan bidiya an bai mutane abin da yake bambanta sunna da bidiya da lili shi ne kaɗai bambancinsu wannan abu sunna ne to ina dalilin yinsa wannan abu addini ne ina dalilin yin sababu dalili ta zama bid'a ba abinda manzon Allah ya kishi ruwa bai fada mana shi in dai game da addini duk abin da addini yake bukata da abin da musulmi suke bukata manzon Allah ya bayar kafin komawarsa ga Allah sai da yi shi babu wani abu daidai kwayan zarra da zai kai ku aljanna ba ce na muku bayani a kansa babu wani abu da zai kai ku wuta daidai kwayan zarra ba ce na muku bayani a kansa kaga ba a buƙatar ƙari kore me ake buƙata bi bi da da'a haka ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine malike cewa yin kabar daga hannaye yayin kabar barin sallar jana'iza bayan ta farko to aiki ne da aka kirkira cikin sallah wanda ba nasi a kansa wa inna ma jaa anhu alaihi salatu wassalam annahu kabbara wa rafa'a yadayhi fi kulli khafrin wa rafa'in ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan iya sallah iya daga hannayensa yayin dukkan wata hawa da sauka a cikin sallah khafrin wa rafa'in ana fahimta wa laysa fiha raf' wa kafr amma a sallar jana'iza ba ba hawa da sauƙaƙo inda ka tsaya din nan a tsaye za ka yi ka gama ka yi sallama ba kamar sallar asahar ko la'asar ko magariba ko isha shi akwai ruku'i akwai dagowa daga ruku'i akwai tafiya sujada akwai dagowa akwai komawa sujada akwai dagowa wannan shine kafirin wa zafa'i duk wata gaba da manzon Allah zai canja yayin nan ya dago ya koma can ya dago to manzon Allah iyayen kabarbari kuma ana yi amma sallar jana'iza ba ta da wani sallah ce ba ruku'i ba sujada daga kafar barki sallama amma janna sai malik yake cewa awalaysa fiha rafa wa qaf wal ajf min qawli abi hanifa malik ce abin mamaki cikin maganganun abu hanifa ɗaya daga cikin aqwal nasa a cikin maganganun sai yake cewa yarfa'u al aidi fi kulli takbira fi salati al janaza a qawlin abu hanifa shine na umar bin sabit ya ce za a iya daga hannayen a kowace kabbara a sallar jana'iza awalam ya ati ƙaƙƙun anin nabi sallallahu alaihi wasallam sai malamin littafi ke cewa wannan magana ta shi a abu hanifa ya ce ba ta zo daga manzan Allah ba samu wani abu makamacin wani daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko wa sun'ihi في رفع العيد من كل كفر ورفع سائر الصلوات amma manzon Allah aikin sa da yake yi na daga hannaye yayin hawa da sauka a cikin sallah to yana yi ne a sauran salloli amma banda sallar jana'iza tunda ita ba ruku'i ba sujjada wa qad sahha an nabi sallallahu alaihi wasallam hakan ya inganta daga manzon Allah cewa a sauran salloli duk inda zai yi kambara yayi ruku'i ko ya dago iya daga hannayensa har ma yake cewa ar-ruku'u wa ma ba'dahu mun karanta irin ta baya inda ake daga hannaye ruku'i ne da abin da ya bayar ruku'i hatta a sallolin ma farilla ko nafila daga ruku'i zuwa gaba da sujjada ba a daga hannu zaka daga hannu yayin kafara karam a gane ko zaka daga hannu yayin tafiya ruku'i in ka dago daga ruku'i ma zaka iya daga hannu amma tafiya sujjada ba daga ɗagowa daga sujjada ce ba ba daga komawa sujjada ba ba daga har sai ka meke tsaye za ka daga abin jana wani shi ne ƙa'ida ta suna kuma ƙa'ida ta ilimi a cikin sana amma wani kowace motsi daga hannun ne wani ya tafi sujjada ya daga ya ɗago daga sujjada ya daga kaga wani aiki da ke ba nasi ya ga wannan babu nasi ya kai shi yasa ya ƴan uwa ita sallah ko yadda ake yi ba ba kamar ra'aitan nasu ba kamar ra'aitan nasu ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bayan ya hidi gaban sahabbai ya koya musu sallah sun gai shi karar da irinsu har ya koma ga Allah bai kuce suna mai tambayoyi game da sallah ba iya ba su a gabansu aka yi sallar ta farko amma har manzan Allah ya koma ga Allah bai kare amsa fatoyinsu a kan sallah bai kare yi musu bayani a kan sallah domin ita ce a'azamul ibada ita ce ibada mafi girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu ma yuhasabu bil abdi yawmal qiyamati as-salat sallan nan da kuke gani ita ce farkon abin da za a bincika a aikin ka ranar alkiyama idan ta cika manzon Allah ya ce komai yayi idan an samu matsala to komai ya rushe duk yanda za ka yi duk yanda za mu yi mu inganta sallolinmu da muke mu na yin su akan ilimi muna yin su akan yanda manzon Allah ya koya to wannan shine zaman ka lafiya amma sau tari mun karanta mun ce manzon Allah ya rushe wa sallolin su da yawa a lokacin rayuwarsa akwai bawon Allah nan da yazo yi sallah ya bubbuga ya tashi yazo yi wa manzon Allah sallama da manzon Allah ya amsa sallama da yace irje fasalli fa innaka lam tusalli ka koma ka sake sallah domin wannan sallar da kai bata yi ba sai dai sau uku manzala ya ce gobe ka sake da ƙarshe manzala wala wannan shi ne iya ilimi na a ƙarshe daga wannan ba ni da wani ilimi game da sahabi ne ba manzala ya koya mai in kai kabbara ga yanda za ka yi in za ka yi ruku'i ga yanda za ka yi in ka ɗago ga yanda za ka yi duk mazan Allah ya koya masa kuma yi ga wani iya wannan sallar ta sauri sauri ruku'u da sauri sujjada da sauri yake cewa law mitta ala haza la mitta ala ghairil bil wallahi da ka mutu kana irin wannan sallar to da ka mutu kai ba musulmi bane ba haka manzo Allah ya fara masa to kaga ashe mujarradin sallar kamar aitan nas ba ita ake so har sai kai sallar da ilimi yasa anan suratul maun ma yake cewa fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun wanda suke wargi suke wasanni a cikin sallah wanda ba sa ba wa sallah haƙƙinta na shari'a to irin su sun yi wasa a lahira akwai hukuma a gaban su Allah ya tsare to sai malik ya cewa a walam yati annabi sallallahu walam yati faqat annabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnihi ko kuma mun ji abin da zai ce qalal albani ko malam albani yace walam tajid fi sunnah ba za ka taɓa samu ba a sunna ma ya dullu alamar shiro'iyyatar rafa'i fi ghairi takabiratul ula malam nasiruddin albani Allah ya masa rahama yake cewa ba za ka samu na dalili shar'antacce a sunna ba wanda yake nuna za a yi daga hannu a sallar jana'iza sai dai kabara ba ba wani dalili da za ka fake da shi ka ce za ka iya daga hannu a kabara ta biyu ko ta uku ko ta hudu ba a kabbaran farko ne kadai yake da dalili wajen daga hannu amma bayan gabaran farko ba a daga hannu ya sallar jana'iza sai malik ya cewa fala fala nara mashru'iyyat zalika wa huwa mazhabu hanafiyya wa ghairi mu ba mu ga halaccin haka ba tunda muke ji albani sai a mazhaba ta imamu abu hanifa da wadansu su waqtara waqtarahu ash-shawkani shi ma imamu shawkani ya bi layin irin layin da abu hanifa ya bi amma wannan malamai sun ci sai dai a musu uzuri domin yan adam ne waye allah ilimin bai zo kansu ba ko kuma sun yi abin wahami sun fahimci abin ba a daidai ba amma kyauta da zato shi ne ba za su yi abin da ganganci ba wani su ne duk abin da malamai suka mana gaske ilimin bai bayyana a gare su ba ko sun yi wa abin gurguwar fahimta dan adam ne shi ba sahabi bane ba annabi bane zai iya samun kansa a wannan matsayi an fahimci wannan malike cewa kaifiyatu salatul janaza yadda ake sallar janaza gashi na mali shi salatul janaza arba'u takbira sallar janaza abin da yafi zama ga magari ana kabarbari guda amma ai rana ita mun karda ana kabarbari biyar bakwai har tara muka faɗa muku irin mutanen da ya dace a wannan da kuma kabarbarin da aka ƙara min za a karanta a cikinsu duk an yi bayani a makon da ya wuce sai ba le ce kabbara hudu ake yi ba da takabiratul ula qira'atul fatiha bayan liman ya ce Allahu akbar zai yi wa gawa sallah kabbaran farko bayan an daga hannu an yi ta to fatiha ake karanta kuma ya inganta daga Abdullahi dan Abbas an ce har sura ma ana yi idan karanta fatiha liman bai ƙara kabbara ba sai ka ƙara wata sura aka kuma shi ma ya halatta bayan fasir ya ƙara su ya halatta wannan babu laifi ba malike cewa ba'da takbira wa ba'da takbiratu thaniya bayan kabbara na biyu kuma as-salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi siga al-ibrahimiyya ana yi wa maza Allah salati a kabbara ta biyu amma ba kowane salati salatu ibrahimiyya ne Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ya zo da siga ta kai bakwai da bambance bambance bambance an fahimta duk wanda za ka yi ka tabbatar ya inganta a rubuce ya inganta a shari'ance to shi ake karantawa bayan kabbara in ka yi ɗaya in ka yi biyu in ka ƙara ma duk dai kafin liman ya ƙara kabbara ta uku wani abu za a dinga yi za a dinga yi wa mazan Allah salati ko salatu ibrahim shi ne a tashahudul aqid irin salatin da ake karantawa a tahiyyan ƙarshe kafin a yi sallama a sallar farilla kamar yadda malai kawa ba'da takbiratu thalisa bayan kabbara ta uku addu'a lil mayyit ana kebe addu'a ga shi mamacin amma inda a kabbara ta uku mamacin ake wa addu'a yasa ma ake so a dan tsawaita kabbara a dinga yi masa addu'a wai manzo Allah yace idan ɗayan ku ya mutu faqlisu lahu du'a ku tato addu'o'i kuna yi masa haka manzo Allah yace har ma yake cewa ku nema wa ɗan uwanku tabbatuwa yayin tabbayar gabar fas'al Allah lahu tasbita fa innahu al'ana yus'al ku roƙa masa Allah Allah ya bashi tabbataccen furuci domin yanzu na za a tambaye shi an fahimta tambayar kuma a hadisi ya faɗa mini da zai za a tambaye kamar rabbuka wa madinuka wa ma taqulu fi zaka rajulun lazibu isbiku kowa sai ya mai wannan tambayar inda ka kai shekarun balaga ka mutu ana binne ka a kabari manzan Allah yake cewa har 'yan rakiyar ma ba za su dawo ba ba za su fice daga makabartar ba mala'ikan zai zo yabin gawa ta biyu an ce ma kana jin ƙaran mafita su dawo wasu daga rakiyar da suka yi maka za a ce mara ruka mala'ika zai zaunar da kai shi waye ubangijinka kuma amsar ba kira mai dinta ake ba wai ba wai hadin cewa za ta yi jarabawa duniya a yadda da Allah shine ubangijinka to shine zai taimake ka wajen bada amsa ka tsaya akan tauhidi ka tsaya akan sanin haƙƙin Allah ka guji duk abin da ubangijin ya haramta maka a matsayinka da bawansa ka yadda Allah Allah ne to haka ne zai baka damar amsa cewa rabbi Allah amma in kai mushriki ne ko kai a mai aikata ka ba'ir ne baka tuba har ka mutu to wannan amsa ba za ta bari ba domin shi ubangijin da zaka ce musu shine ubangijinka ayyukanka da maganganunka ba su gaskata abin da ka faɗa ba an fahimta ai kama cewa manzon Allah manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk maganar ka a baki in dai baka masa da'a kana saba sunnarsa da gangan to abin da kake faɗa na manzon Allah manzon Allah gare kake bin sunnarsa da kwaikwayonsa da yi masa salati da raya sunnoninsa to wannan shine asali na son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan da kyau saboda ka amsa tambayar kabari na man rabbuka to ya danganta da karfin tauhidinka da kaucewa dukkan hada Allah da wani a dukkan bangarori to wannan shine zai alamta ma samun damar cewa rabbiyar ba an fahimtar nan abu na biyu wa ma na biya wa ma dinuka tambaya ta biyu a kabari za ta biya game da addininka mai addininka kaga amsa simple shi a addinin islam to amma har in baka yadda da addinin musuluncin ba kai dai kana yin bisa al'ada ko bisa ganin dama to wannan amsar ma wallahi ba za ta faduwa har sai ka yadda addinin shine a gaba da komai gaba da rayuwa ka yadda shi Allah ya kaka duniya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu halittar kama ka waye gani idan ka a duniya dan kai wa Allah bauta ya kaka duniya ba dan ka masa komai ba kar ka dinga sakaci da wasa game da addini har in addini ya zamto abin sakaci da wasa a gunka to shi ma wannan amsar wallahi ba za ta bayu ba wanda yake riko da addini riko na hakika to shi ne zai samu damar cewa diniyar islam sannan tambaya ta uku za a tambaye ka wa ma ta kulu fi za ka rajulun da zai bi wannan mutumin da aka turo muku shi a matsayin manzo wanda me za ka iya faɗa game da shi ana nufin manzan Allah ke musamman me za ka faɗa game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me ka sani game da shi an gane ko huwa abdullahi wa rasul abbawan Allah ne manzon Allah to wannan amsar ma har sai in ka yadda manzon Allah manzon Allah ne ka yadda ba za ka taɓa yin wani addini ba sai da abin da ya zo da shi ka gujewa duk abin da ya ja kunne ya tsoratar ka gaskata shi a dukkan labarin da ya bayar ka bi umarninsa a dukkan umarnin da ya bayar to wannan shine zai taimake ka wajen cewa annabi Muhammadu bawan Allah ne ko manzon Allah ne. An fahimci wannan yau to wannan shine tambayoyin da za a yi wa kowane mutum a kabari bayan ya mutu. In dai ka kai shekarun balaga. Amma akwai wata dama wanda Allah ya sanya ta ga wa'ansu bayansa. Wanda su in Allah ya musu arzikin mutuwa irin wannan mutuwa to su an ce ba a musu wannan tambayoyin. Shine mutumin da ya mutu a daren juma'a ko yini juma'a. amma da sharɗin iya da imani a fahimta da sharɗin mutumin kirki ne mai imani to mazala ce alfarmar juma'ar ko daranta sai Allah ya ɗauki masa wannan tambayar da bane Allah ya samu na cikin su ya sa mutuwa daren juma'a ko yinin juma'a ko mumini abin alkhairi ne alkhairi ne mai girman gaske an fahimci wannan yau bayan wannan tambayoyi guda uku akwai wa'ansu kuma tambayoyi guda biyar su amma su ana yin su ne a gaban Allah a kubalkiya hadisi ya zo manzo Allah yana cewa la yazalu qadama abdin yawmal qiyamati ta yus'alu an khams kafarka ba za ta iya darawa gaba ba a gobe alkiyama kana sai a gaban Allah har sai amma tambayi guda biyu kuma amsa all question ne ba ba ba all question ba option a cikin amsa kowace ka amsa na farko an hayati fi ma'afunawo sai an tambaye game da rayuwarka a ina ka karar da ita ai Allah ya raya ka a duniya ku ya baka abinci ya baka abinci ya hore ma iska ya baka mun kwanciya ya baka kaza ya baka kaza to wannan rayuwar da kai har ka ji ajalin ka a ina ka karar da ita ayi wa Allah bauta ka karar da ita ko kuma a ashakuliya kuma kusan matambayar ba ƙarya haka za ka amsa da gaske abin da ka faɗa sannan za a tambaye ka game da samartakar ka an shababa tifi ma'abla samartaka da kai shekarun samartaka kafin ka fara rangwafawa na maza a tambaye domin shi wannan lokacin samartaka wani lokaci ne mai tsada a cikin rai komai za ka iya yinsa da ƙarfin ka da lafiyar ba wani abin da zai gagare ka shi ya sa manzan Allah ke ce za a yi kotun rayuwar samartaka a tabbe ka a yi na kafa nan ba za ka yi wa Allah da yi sannan tambaya ta gaba an ilmihi in ma so ni a bihi ilimin da Allah ya baka mai kai ka tada shi ilimin addini ne ilimin sana'a ne ilimin kaza da kaza ne mai kai da wannan ilimin ilimin ya taimake ka wajen taimakon bayan Allah ilimin ya taimake ka wajen tsayuwa a kan addinin ka to nan ma za ka ba wa Allah amsa tambaya ta gaba an mari game da dukiyar da Allah ya baka fi maktasaba wa fi ma amfaka ita dukiya tambaya biyu gare ta ta ina ta shigo kuma sai na ta fita an fahimci wannan yau duk ta inda ka samu kuɗi sai Allah ya tambaye ka masa bayani a noma ne a Allah kiwo ne a Allah kasuwanci ne wallahi kowane kobo da kobo sai kayo Allah ya ne Allah ka gane Allah sadaka aka bani Allah kaza ne na tsawon in yan karma karma ne ma Allah ciwa ciwa Allah riba ce Allah rashawa da haji Allah bankara bankara ne duk sai an yi bayani Allah ba akwai mai komai wallahi a duniya ne ake rubutu haka amma a lahira dar straight forward ake tafiya ba wani abu da za ka yi wa Allah kwana ba ka yi saboda wallahi shi yasa da ma ake ce mata yau mutum wurin sara'ila ranar tunan asiri kowa sai ya faɗa ƙarar abin da yi ba kai bakin maru bai za a yi ba alayoma na cimu ala afwahi Allah ce bakin za mu rufe shi wato kallimu na aidi hannu ne zai ki bayani hannu za ka ji iya magana kafa tana cewa haka ne tana ba da shaida har kafirai suke cewa lima shi cikin alina hannu ya zaka mana haka sai ce an daƙana Allahu allazi an daƙa kulle shai ubangijin da ya biya kowa ikon magana to mu ma yau shi ne ba mu damar mai magana to ya zaka yi bayan da zaka to wannan shine abin da zai faru a lahira ta ina ta zo ta ina ta fita yasa dukiya ka same ta ta halal ba amma in ka kashe ta ta hanyar almubazzaranci wallahi ba za ka fita gun Allah tunda ya ce wakulu wa shirabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin in Allah ya baka duki Allah ya ce ka ci ka sha kai sutura kai alheri amma kar kai israfi kar kai almubazzaranci innal mubazzirina kanu ikiwa da shayabi Allah ce kar kai almubazzaranci dan na baka duki kai duk abin da za ka yi wadata kanka ka wadata iyalanka ka wadata yan uwanka ka taimaki addini ka yi zumunci ka dafa can ka tallafa can duk Allah ya baka dama kai amma almubazzaranci bai baka dama kai ba duk da dukiyar ka ce in kuma kai sai ya kama ka yasa hadarin dukiya ita ce mai tambaya guda biyu ta ina ta shigo ta ina ta fita to kowa manzon Allah ya ce ba zai bushe a gaban Allah ba sai an mai wannan tambaya Allah ya ba mu ikon amsa yasa qur'ani yake cewa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah iya tabbatar da furucin masu imani a rayuwarsu ta duniya da kuma rayuwarsu ta lahira Allah ya samu da cikin su wa yudhillu Allahu zalimin Allah iya batar da azzalimai wa yaf'alu Allahu ma yasha kuma Allah iya aikata da abin da yake to daga wannan shine kalubale mafi girma da ke kan kowa tambayar kabari ya samu halatta idan ɗan uwanku ya mutu ku tsaya ku yi masa addu'a ba ku masa addu'a ba aka masa halatta fastaghfiru li akiku ku zauna ku dinga nema wa ɗan uwanku gafarar Allah fa innahu al'ana yus'al manzo Allah ce yanzu nan ba za a tambaye shi ba yanzu ba yanzu ku taimake shi ku dinga nema masa gafara Allahumma aghfirhu warhamhu wasabbithu ko anan ka tsaya ka dinga lalata ma mace wannan kai abin da ake bukata to idan kai kabbara ta uku a sallar jana'iza wannan abin manzon Allah ya baka umarni ka dinga yi wa mace nan addu'a Allahumma aghfirhu warhamhu wasabbithu wa akrim nuzulahu wa wasi' mulka lahu Allahumma ghassilhu bil ma'i was salji wal bardi اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اجعل قبره ريادا من رياض الجنه ولا تجعل كفرة من كفر النار كتinga masa wannan addu'o'i Allah ka ji kansa Allah ka gafarta masa Allah bawa ne daga cikin bayinka Allah ka dada kyawawan ayyukansa Allah ka yafe masa kusakuransa Allah ka yalwata kabarinsa ya Allah ka ka yafe masa ya dindin irin wannan shi ne manzan Allah ya ce in dai sallar jana'iza an samu mutane guda arba'in wanda ba sa shirka suka ce Allah ga bawanka nan gafarta masa to Allah zai taɓa rukunsu Allah zai gafarta masa ya sa a hikima ce a dinga sanar da sallar jana'iza ko ta midiya ko ta baki duk an mutu a bada lokaci a gayyaci mutane da yawa in Allah ya sa a cikin jana'iza na an samu mutum arba'in da ba sa shirka suka ɗaga hannu suka ce Allah gabawan ka gafarta masa manzo Allah ce Allah da gafarta masa an fahimta a yi gaggawa ma da ake wajen sallar jana'izar na ashe ana yi wa mamacin ne mugunta ba sani in dai ba da larura a ɗan jirkin ta ka ɗan a tara al'umma da yau a aika masallata ya aika majalisai a aika makaranti a buga waya a sa'a a social media wane wane ya rasu za a yi jana'izar karfe kaza da kaza a kaza don Allah ya taimaka al'umma da yawa suka haɗu aka samu arba'in dindi ba sa shirka suka ce Allah gafarta masa manzo Allah ya ce Allah zai gafarta masa saboda kabbara ta uku mu mace yake wa addu'a a dinga yi masa addu'a ana nema masa gafara ana nema masa rahama ana nema masa jinkai ana nema masa yafiyar zunubansa ana nema masa ƙari game da ayyukan alkhairinsa wannan shine kabbara ta uku ba'da takbiratu rabi'a bayan kabbara ta hudu mali ce za ka ce allahumma la ta harimna ajiyar ya Allah kada ka haramta mana ladansa au ajiyar ha idan mace ce ko ladanta wala taftinna ba'dahu aw ba'da Allah karka jarabe mu bayansa ko bayanta wa ghfir Allahumma lana aw laha Allah kai mana gafa ko Allah kai mata gafa an fahimta bayan wannan kuma za a ƙara Allahumma ghfir jami'i mautul muslimin alladhina shahidu laka bil wahdaniyya wa bi nabiyyika bir risala wa matu ala zalik Allahumma aghfirhum wa afihi wa afu anhu a gane ko za a ƙara da Allahumma ghfir lana ma qaddamna wa ma akkarna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna za a ƙara da rabbighfirli wal walidayya an gane ko wali jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhu wal amwat duk irin wannan addu'a ta jami'i kanka mahaifanka sauran musulmai a kabbara ta hudu irin wannan hakiki kun ga ce a sallar jana'iza ba abin gaggawa ba ce amma wa an so limaman ko daman rabin rabin wannan ba sa bayar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to me zaka ce ba abin da zaka ce wannan wani cikin minti uku ba an gama sallar jana'izar gaba ɗaya ba kaga wani akwai akwai takasiri akwai tauyewa gaskiya akwai tauyewa tun daga abin da aka ce a karanta fatiha mai inganci a kabbarar a yi salatul ibrahimiya mai inganci a kabbara ta kabbara ta uku a yi wa mamaci addu'a kabbara ta hudu kai wa mahaifanka da kai kanka da sauran al'ummar musulmi duk haɗa su a addu'a cikin kabbara ta hudu haka ake kaga ba abin gaggawa bane amma wata sallar jana'izar nake faɗa ku ba ta fi minti biyu zuwa uku ga mata a gona akwai na kasu gaskiyar magana sosai kuwa an tauye abubuwa da yawa da ba a yi su sai ma yake cewa fa'ida al'amalu inda alhanafiya ala khilafi qawli abi hanifa mala yace in kaji an ce al'amalu inda alhanafiya da kuma alqawlu inda abu hanifa ko inda abi hanifa to akwai bambanci kamar a ƙalal malikiya ko ƙala malik shi ma da bambanci a ce malik ne ya ce ko malikawa suka ce ko abu hanifa ya ce ko hanafiyawa suka ce da bambanci abinda malik ya sun nuna mana nan shi ne can baya mun karanta da cewa shi abu hanifa a fahimtarsa a fahimtarsa idan an zo sallar jana'iza kowace kabbara za daga hannu an fahimta amma ma da ya ce duk da abin da ya faɗa babu wani nassi da ya goyi bayan sa a shari'a to mana ya ce ana alƙaunu indal hanafiya su kuma almajiran abu hanifa bayan ya mutu to sun canja waccan fatawar ta malaminsu sun dawo kan fatawar kimbo an fahimta maganar ba tufka da warwara ba ce abinda malamin su ya tafi a kansa bayan ya tafi ilimi ya bayyana gare su sabanin abinda malamin su ya tafi to sun saba masa kuma wannan shine ka'idar ilimi da kuma mun faɗa cewa shi ma Abu Hanifa dukkan malamai sun ce a kyautata masa zato da ake ba daga gani wannan ilimi bai bayyana gare shi ko kuma yayi wa abu kuskuren fahimta ya sai tafi a wancan rayuwa kuma ai dukkan su ma sun sauke wa kansu nauyi ai sun ce kullama sahal hadisi wa huwa mazhabi Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi'i Imam Ahmad bin Hanbal duk sun faɗi wannan sun ce ko bayan sun koma ga Allah suka faɗi wata fatawa hadisi ya inganta sabanin fatawar su ajiye ta su Imam Malik ga ko a wannan littafi na Ihya Sunna wa Ikmadul Bid'ah na wannan shehu wannan shehu dan Bodiyo ko yake cewa imam malik ya ce ana bashirun mithluku akba wa asib wa usib ni mutum ne dan ina kuskure ina daidai fanzuru fi ra'ayi imam malik ya ce ku duba dukkan wani ra'ayi da aka ce malik ya ce idza wafaqa alkitabu wa sunnahu yace idan aka ce malik ya ce ku duba in ya dace da alkitabu wa sunna ku rike shi hannu biyu iza khalafa alkitabu wa sunna fatruku haka maliki ce karara da manyan baki ya faɗi wannan duk abin da ra'ayin malik ne ya sabawa hadiyasi ya sabawa alqur'ani ce ku ajiye shi in ma kun je da lahira ba hujja bace to kaga yanzu ina masu maganar malikawa ne amma suna sallah da suna suke hannu a sallah sai su malikawa ne ai mu malikawa ne to ga uban tafiyar ya ce ni ba ruwansa ko ba haka bane uban tafiyar ya ce wallahi ba ruwansa ya ce duk abin da ka jajibo ka ce ra'ayin maliku ne in dai baka in dai hadisi ya zo sabanin abin da mali ya faɗa ya ce ka aje na maliku da wani manzo Allah sallallahu alaihi kuma wannan shine daidai da'u kullu qawlin inda qawli muhammada ko haka ma wani ya ce ba dukkan wata magana a duniya ajiye ta ake aka ce manzo Allah ya ce in dai manzon Allah ya ce to kowace magana ajiye ta ake yi ba za ta samu gurbin shiga ba Allah ya samu dace sai maliki cewa a kaulu abi hanifa wanzur a siyuti a lisarhabi kuskure ne shida da ake gabatarwa wajen sallar jira'i al'aurad wal azkar wa qira'atul qur'an inda salat da an sauru dai da azkarai da karatun alqur'ani da ake yi yayin sallar jana'iza maliki ce kullama warada min al'atiya wal azkar wal aurad da abin da ya tabbata daga addu'o'i ko zikirai ko wuridai wa qira'atul qur'an da karatun alqur'ani qabla salatul janaza wanda ake yin kafin aiwa gawa sallah wa ba'daha ko bayan an yi wa gawa sallah min al-ashiya'i al-munkara al-muqtaliqa suna cikin abubuwan da shari'a ta kiyamace ta kiyamace su kuma kirkira ne babu dalilin yin su a ce a zauna a dinga wa'ansu wuridi a dinga wa'ansu a zakarai a dinga kamo wannan sura a karanta kafin a yi wa sallar jana'iza sallah kai gawa sallah ko bayan an mata sallah kafin a je a binne ta a dinga wannan ya ce to abu ne wanda ba da asali a addini ba ka da goyon bayan sahabi ko manzon Allah ko hadisi ya kuma yake an bai nan kuma sallar jana'iza ibada ce kuma ibada ba ta yi wa da ka ko tunanin haka mai kyau ne a'a sai an yi baya an ga mai magabata su kai ƙalar shakiri malin shakiri yake cewa wa rafa'ul aswat ba'ada almutafaihika inda salati almayin da kaulihi a samu ɗaga sauti a gun wani mai murya yayin sallar jana'iza iya cewa subhana subhana man qahar ibadihi bil maut sarki ya tabbata ga wanda ya fi ƙarfin bayinsa wajen mutuwa wa subhanal wahidul hayy alladhi la yamut sarki ya tabbata ga wannan daya daya rayayye da baya mutuwa malice duk wanda kaji iya wannan abun sallar da rayuwa bid'a yake bid'a yake wa ihdasu da kirkire wa ihdasu shar lam ya'zan bihi Allah wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam da kirkire cikin shari'a da ba izinin Allah ba izinin manzon Allah wa rafawa sawatihim bi qira'atil fatiha ba'da taslim a wani gun kuma daga an yi sallama game da sallar jana'iza za ku ji an ɗau karatun fatiya da murya ɗaya duk an ɗau karatun fatiya duka ana yi da sauti ɗaya an gane ko bayan sallama shi ma malai ke cewa a min salatul janaza wa qira'ati ba'daha aya da karanta wata aya bayan an kammala an karanta fatiha din inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi a karanta wannan aya cikin suratul ahzab wa qawlihim da faɗinsu kuma ma ta shaɗu da fi ko kuma wanda ya taso ba ana sallama daga sallar gawa me ka sani game da wani me za ka ce game da wannan mamacin an gane ko idan kuna yawo irin waɗannan abin da karatu yake faɗa za ku je goyi da yake in a nan allah ya sa karatu da bin suna ya danne wallahi a wani gona ya me za a ce game da wani bawon allah nan me kuke wani ƙarin bayani za ka faɗi shi ne mata caju da fili wa ijabatuhum laha lihaza da amsar da za su bayar game da wannan alqa'il wani yace bi kaulihim cikin maganganunsu salihun ai mutumin kirki ne ah to ko kai ne ma kaza ne sai yanzu duk yanda kake da tsauri mutum ya mutu a gaban ƴan uwansa za a ce me ka sani game da shi za ka ce mutumin manza ne ai sai wahala karkarin da ne ma ka yi shiru ko ka ce wallahi a'lam to amma da yawa za a faɗa abin in ma ba haka bane za a faɗa a kansa salihu ai mutumin kirki ne wa rubbama kana tarikan li salati malaci akwai yiwa ma tarikun salati ba ya cika sallah aw shariban lil kham ko makiyayi giya ne aw fasikan ko fasiki ne fajiran ko fajiri ne a gane ko fahashan ko mai yawan alfasha ne kama shahada na zalika mirara malin su kamar yadda idan bai nuna mana wannan ba buɗe ba biyu ba wa ma zai na shahidu har yanzu ba mu guce ba muna shaidar irin wannan walam naqdir ala inkarihi ila qalil malin ce mu samu damar inkarin wannan abun ba sai dan ku kadan ilimikin damar fada yace duk wannan bid'atun munkara wa dalalatun irin wannan bid'a ce abu ne wanda shi da ta kyamace ko bata ne an fahimci wannan shi yasa ita shari'a tana da hikima kuma hankali idan ka fahimci nasu cikin hankali to koma ba a ma bayani ba za ka ga wani abu ma ba ta lokaci dan me Allah ya shar'anta yi wa mamaci sallah dan fa a yi masa addu'a ne a cikin sallah sai Allah ya ce in dai mutum ya mutu to ba ordinary addu'a za a mai irin da kowa da kowa ba sai Allah ce sai ka kabbar sallah an haramta ma magana duk abin da aka haramta ka yi a sallar azhar ko la'asar ko magariba to an haramta maka yi a sallar wuce kana ganawa ne da ubangiji ba akwai abin da za ka ƙi faɗa wajen nemawa mamacin nan albarma abun Allah ai babu shi duk abin da za ka nema masa alfarma abun Allah na gafara da jin kai da yafiya da aljanna duk a cikin sallar ake so ka fara masa tun da wani lokaci ne mai tsadar da ya fi kowane lokaci tsada to ko ba ka yi abun ba sai ko bayan wannan damar ta wuce sannan ka ce za ka zo ka yi wani abu maka wuce da Allah hakan ya yi bai yake ba ai kamar mutum ne da ya ƙi faɗawa Allah buƙatunsu yayin da ya sujada tunda ma'aikin Allah iya cewa idan kun yi sujada bayan tasbihi ku matsa wa kan kojan addu'a ku matsa da addu'a ƙamrun an yi sujada balau domin kuna kusa da Allah kusancin da ba inda kake kusa da Allah kamar wannan gun aqrabu ma yakunu al-abdu bi rabbih wa huwa sajid manzala ce ba inda bawa ya fi kusa da a ubangijinsa face lokacin da yake sujjada ka dinga faɗawa Allah bukatunka cikin sujjada ya fi a ce sai ka yi sallama ka zauna ka dinga faɗa Allah bukatunka an fahimtar da yau to shi yasa shari'a ta ce shi mamaci domin iya bukatar addu'a ta musamman sai aka ce ai shar'anta a masa sallah ai kabbara sallah ai karatun fatiha ai wa manzon Allah salati kaga duk shar'an karɓar addu'a ka yi su sai aka ce kuma ka biyo baya da roƙa masa gafara to amma yanzu wani baya hakan sai bayan an yi sallama a karanta kullu wallahu kafa uku a kawo alwala jira da izaja'a a kawo kaza da kaza da kaza abin da babu nasi akan wannan shi kuma wannan da muke faɗa yanzu akwai nasi akan sa gashi ban fahimtar da yau saboda ka yi wa mamaci addu'a a cikin sallar jana'iza ya fi kowace addu'a tsada kuma ya fi kowace addu'a dacewa da sunna kuma shi mamacin da zai yi magana sai ya fi ƙaunar wannan addu'a kan kowace addu'a ana fahimtar wannan to shi ne malik ta duk abin da ake yi da sunan addu'a ko wuridi ko kaza da kaza kafin a yi sallar jana'iza ko bayan an yi sallar jana'iza sai malik ce gaba ɗaya bidiyoyi ne ba a samu asalinsu daga manzan Allah ba ko sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an fahimtar nan sai malik cewa har ma ke cewa munkara wa dalala bid'a ce bata ce kuma abu ne wanda shari'a ta gabace shi wa kazalika qira'atu qul huwallahu ahad salasu marrat haka nan karanta qul huwallahu qaba'u ko kama tasma'u min kathiri minan nas kamar inda zaka ke jin su abun da yawa daga cikin mutane ma ce bid'a ne wannan bai da asali a addini bid'a mai namba ta bakwai ko kuskure mai namba na bakwai a sallar jana'iza alƙiyamu inda ra'asil mara wa inda wasu daraji a ce liman zai tsaya amma a saitin kan gawa idan mace ce idan namiji ne kuma ya tsaya saitin bayansa a ce duk namiji liman zai tsaya a saitin bayansa duk kuma ce liman zai tsaya a saitin kanta to ma da ya ce hakan kuskure ne ba a samu hakan daga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ma da ya ce in tashara baina kathirun minan nas hakan ya yadu abun da yawa daga cikin mutane anna qiyamul imami cewa tsayuwar liman yakunu inda ra'sil mar'a iya kasancewa idan gawar mace ce liman zai tsaya a saitin kanta wai li annaha aura domin ita mace al'aura ce wa inda wasu rajul idan namiji ne kuma zai hasaitin bayansa wa haza mukhalifun lissabitu sahibi na su malice wannan sabanin abin da ya inganta ne tabbatacce a su an bai janna fa an samara bin jundub qala daga samara bin jundubin sahabi ne yace sallaitu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nayi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa salla ala ummi ka'ab matat wa hiya nufasa min yi wa wata mata sallah mai suna ummi ka'ab ta mutu a haihuwa shine nufasa ta mutu yayin haihuwa fa kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alaiha wasadaha sai mazan Allah ya tsaya a saitin bayanta kaga sabarin da aka ce liman a saitin kan mace zai tsaya kaga manzon Allah sai ya tsaya a saitin bayanta ita wannan ummu ka'ab din an fahimci wannan kamar yadda wannan hadisi na samara bin jundub ya tabbatar da wannan manzon Allah ya tsaya a saitin bayanta ya mata kabar bari na sallar jana'iza sannan aka dauke ta aka ja ga binne ta wa an abi ghalib al-khayyat qala shahidtu anas bin malik wannan tabi'in yace na halarta da ido na da rayuwata anas dan malik Allah ya kare da shi sala ala janazati rajulin Anas ɗan Malik zai yi wa wata gawa sallah amma namiji ne fa kama inda ra'asihi sai Anas ya tsaya a saitin kansa shi namijin abin jona kaga sabanin abin da ake yi ko sai Malik ya cewa wa fi riwayati ra'asu sarir a wata ruwayar a kansa saitin kansa a gadan da aka sai ko makaran da aka san shi a makara ko dan gadan da ake sa gawa to a saitin kansa sai ya tsaya falamma rafa ai ata bi janazatin imra'a lokacin da aka gama masa sallah ne bijin aka dauke jana'izarsa sai aka kawo ta gawar mace min quraish ba quraishiya ce an gane ko au min al-ansar ko tana cikin ansara mutanen madina faqir lahu ya aba hamza sai nace da ya aba hamza anas dan maliki da ara masa kenan kinaya da aba hamza hadhihi janazatu fulana ibnatu fulana fasalli alaiha sai nake cewa da shi ya abu hamza ya anas dan malik wannan fa jana'izar wata mata ce wance ce yar wane ba kai mata sallah fasalli alaiha sai anas dan malik ta hiye mata sallah wannan gawar mace fa kama wasadaha sai anas din ya tsaya a saitin bayanta wa fina al'ala a cikin mako nake ci masa ala bin zayyad al'adu falan mara'a iktilafu kiyami ala rajul wal mar'a da muka ga manzon Allah ya bambanta tsayuwarsa akan gawa namiji da gawa mace qala sai nace ya aba hamza ya aba hamza haza hakaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu haisu qumta ya aba hamza anas dan malik yanzu irin wannan tsayuwar da kai akan gawar namiji da irin tsayuwar da kai akan gawar mace haka manzon Allah yayi lokacin da yake wa gawa sallah haka ake tafiyar Anas dan Malik haka za Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kumu haisu kumta a irin wannan tsayuwar da kai haka manzo Allah ya tsayi wa sallar jana'iza wa min almar'a haisu kumta a mace ma da kawo inda ka tsaya nan kaga manzo Allah ya tsaya qala na'am sai Anas ya haka ne inda na tsaya nayi wa namiji sallah a saitin bayan a saitin kansa ita kuma mace na tsaya a saitin bayan ta ne mata sallar jana'iza to haka na ga manzon Allah yayi qala sai shi wancan tabi'e ce faltafartu ilaina al'ala sai ala ala din cin ya wayoyo ya wayoyo mu fa qala sai ce ihfuz ku kiyaye tunda Anas na tabbatar da cewa abu manzon Allah ya ga amma kana tunda mun tambaye shi ya faɗa haka ya ga manzon Allah yayi to kuma ku kiyaye kaza ku wa hazanil hadisani sai malice waɗannan hadisai guda biyu yasbitani sun tabbata anna sawaba fi zalika abin da yafi dacewa a yin sallar jana'iza alqufu inda wasdil mar'a idan mace ce a tsaya a bayanta wa inda ra'su rajul idan namiji ne kuma liman ya tsaya a saitin kansa wala dalili ala ma zahaba ilayhi ba'dun nas babu wani dalili akan abin da wa'ansu daga cikin mutane suka tafi akan sa wa yukhalifu zalim kuma ya saba wa an bai fitar da yau idan namiji ne a tsaya a saitin kansa haka da ana zai shiga ga manzo Allah yana idan mace ce ta mutu liman ya tsaya a saitin bayanta haka ana zai ce ya ga manzo Allah yana kaga ai ba wata magana ko magana ta kare an bai fitar da duk wanda zai faɗi wata magana kuma sabanin wannan kuskure ne kuskure ne takwas game da abin da ake samu cikin sallar jana'iza ko kuma na ga lokaci ne abin da ya rage mana da minti uku kuma iya da tsayi wannan sai mu tsaya a kansa insha Allah idan Allah ta'ala ya kai wa mako mai zuwa sai mu tashi kuskure da takwas a irin kusakuran da ake samu wajen sallar jana'iza shine as-salatu ala al-ghaib alladhi sulli alayhi sallah gaggawa wanda ba ta wani ya mutu a can wani gari kuma nan a haɗa mai sallah a bagawa to za mu ji yaya malamai suka faɗa game da abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu da nasa kuskure ko tutuban harshe muna roƙon Allah ta'ala ya yi Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon mita Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ko son zuciya ya ba mu ikon goje masa Allah muna roƙonka alkhairin duniya da rayuwa Allah muna neman tsari daga shirin duniya da rayuwa Allah ta'ala ka yi gaci na lamarin Allah karka bar mu da wayo ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka ka tabbatar da mu a hanyar daidai Allah ta'ala muna roƙonka da ya ji mana kusakuran Allah ka samu cika da imani Allah ka gafarta mana da mu da mahaifanmu da sauran musulmai gaba daya ya Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ta'ala ka dade mu da lafiya da imani Allah ta'ala muna roƙonka masu ne masu taimakon addini a duk inda suke Allah ka daba musu Allah ka taimake su masu yi wa addinin ka zagon ka ya Allah a duk inda suke Allah ka karfin su Allah ka yi mana maganin su Allah wannan ƙasa ta mu ta Najeriya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ƙara mana nutsuwa da kwanciyar hankali in masu ƙoƙarin dawo da fitinan nan ta dawo ɗanya ya Allah ka san su kafi musamman su Allah kamar maganinsu Allah kada ka cika musu burin su ya raba lalabi Allah muna roƙonka zaman lafiya da gomomi ya raba lalabi Allah muna roƙonka da gomomin zaman lafiya ya raba lalabi Allah ta'ala muna roƙonka duk mai niyyar ta da hankalin al'umma don wata manufarsa Allah karka biya masa ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya Allah ta'ala muna roƙonka a dattawa mu na wannan masallaci Allah ya ƙara musu albarka Allah ya ƙara musu lafiya limamai da ladanai irin su malam Yahaya da malam Usman da Dr. Tijani da su Allah Malam da sarkin Hausawa na Gabuka da malam mai kasat na Ahlus Sunna na da da sauran yan uwa ne duka muna yi wa kowa fitan alkhairi da na'ibin limamin masallacin nefa a kudu da alhaji yusuf amininsa duka muna yi wa kowa a wata matakai da dakta abuka ɗallari da shi ma ɗaya daga cikin datta na wannan yanki masu yi wa addinin allah hidima allah ta ala ya taimake shi ya ƙara musu albarka duka akwai a wani amini na wanda kwana biyu rabon da shi na fitin kadin asibiti alhaji annori ga shi nan yana bakin ƙofa Allah ta'ala ya kaddara zuwansa wannan karatu shi ma a yau Allah ta'ala ya saka masu da alkhairi Allah ya karbi addu'o'in mu da nasu duka Allah ta'ala ya sa mu yi lafiya muna addu'a ga alhazawa mu da suka tashi Allah ya kai su lafiya Allah ya ba su ikon yin aiki kan lafiya daga cikin su akwai shugaban mu shugaban kungiyar izala na jiha injiniya Salisu Muhammad Gurbe shi ma Allah ya masa tafiya irin su malam da koro su malam Albani su malam Musa da mai hula duk Allah ya musu tafiya da shugaban agaji na jiha usman bibini malala shi ma ya samu tafiya duk muna musu don Allah ya ba su aikin hajji mai inganci Allah ya ba su nasarar aiki kuma Allah ya dade su lafiya muna ƙara addu'a da shi mai wannan gida sanata goji Allah ya ƙara masa albarka Allah ya biya masa bukatu suna alkhairi mahaifiyarsa Allah ta Allah ya ƙara mata lafiya ma'aikatansa Allah ya ƙara musu albarka da tsaro da kariya duka da mu da sauran mutanen unguwa gaba daya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته